أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin har yanzu muna karatu a cikin a babi na ɗari biyu da arba'in da uku za mu tashi a kan hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da saba'in da biyar بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه وفي رواية وفي بيتي وروي ظلما كثيرا وروي كبيرا بالساء المثلثة وبالباء الموحدة فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا أسامونا حديثي دقاء أبي بكر الصديق babban sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa cewa shi Abubakar radiyallahu anhu ya tara ne ya cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ka koya mun addu'a ka sanar da ni addu'a wanda zai ringa yin ta a cikin sallah shine sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka ringa cewa wato ka ringa yin wannan addu'a a cikin sallah ka ringa cewa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran ya ubangiji ni na zalunci kaina zalunci mai yawa wala ya gafiru zunuba illa anta ala gashi kuma ba mai gafarar zunubai sai kai fagafirli don haka Allah kai mun gafara magafiratan ni inda ka gafara daga wajenka Allah warhamni Allah ka ji kaina innaka antal ghafurur rahim kai Allah kai ne mai gafara mai jin kai wani addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kaga kuma gaba ɗaya duk abin da annan sallah sallama ya koya wa sahabbai in dai ba abin da ya ce su kaɗai ba to duka ya shafe mu duka mu aka koya aka samu hadisai wanda suke yan kaɗan maza Allah ko ya ba da wani umarni ko ya wani rangwame amma sai ya fayyace cewa misali akwai sahabin da ya je ya ji ana layya lokacin bai fayyace da rago ake layya ba sai je ya samu a zomo ya yi ta kiwon kayan shi an zo ana magana yanka yana aiki ma rasu ramuwa bana da mu za a yi ne za ka yanka kawai sai ya gaya wa annan sallar amma ƙarshe mazala ce ka je ka yi amma bayan ka ba duk wanda ya laye da wani abu ba wanda aka ce ba bai yi ba amma kaga shi umarnin da aka ba shi kenan ya tabbata kai naji ma ya bi ragonka saboda ya samu approval na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to in ba waɗannan abubuwa duk abin da aka koyar da sahabbai duk mu ake koyarwa da kaga kenan sai ka koyi wannan addu'a na koye ta mu ringa yi a cikin sallah ka ringa ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم kalmomi ne wanda dama muna faɗa a abubuwa da yawa in mutum ya kiyaye sai ya ringa faɗa a cikin sallah annabi sallah sai sai ya ringa faɗi a wata ruwa ya zo a wafi baiti a wato inda aka yi wannan menene aka yi roƙiyar nan a wato addu'ar a wata ruwaya kuma ya zo da zulman kabiran wani wanda ya zo da zulman kasiran shi yasa ma da yace to ya kamata mutum ya hada yace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kasiran ko wa kabiran zalunci ne yawa kuma mai girma wato Allah madaukakin sarki yana son mutum ya nuna bai isa komai ba kuma tabbas ba bai isa komai ba to ka bayyana baka isa komai ba Allah yana son haka yanzu yanzu sai Allah ya ma gafara shi yasa Allah baya san alfahari baya san nuna wai mutum ya ce yana ji ya isa Allah ka lura da ko a rayuwar mutum duk wanda ya alfahari sai Allah ya karya shi kuma karkace da komai komai mutum yake ka duba yan siyasa siyasa ka lura da kyau gani da gwamnoni da suwa duk wanda ya zo ya ce ni din nan ba dama ne sai kaga Allah ya karya shi wannan sunnar Allah ce saboda ba wanda ya isa sai Allah amma duk abin da Allah ya ba ka gode ka tsakar da kai zai ta kara ma shi ba abin da zai yi da komai komai nashi ne ta baka duk duniya ma sai Allah ya baka kai daya ka je ka garsa ba dai kwanaki za ka yi ba da shekaru na wata ran sai ta kare kama cewa na isa wannan abu ne mummuna Allah ya tsare mu wa nabi Musa radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kana yad'u bi hadha ad-du'a Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta alau bihi minni Allahumma ighfir li جدي وهزلي وخدئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وسأل سامو حديثي لك أبي موسى لك النبي صلى الله عليه وسلم sha annabi sallallahu alaihi wasallam yana irin wannan addu'a ku dubi addu'an nan ku ji fasar da kuga wanda yake yin ta wanda baya laifi ne wanda yake yin ta ne wanda inda zai yi laifin ma Allah ya yafe mar kafin ya yi amma shi yake wannan to ya yi mu kuma mu da in muka yi laifin ba mu da tabbas an yafe mana sai dai sa rai yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allah ka yafe min kurakurai na Allah ka yafe min abin da nayi ban sani ba Allah ka yafe min wuce gona da iri na da nayi a cikin al'amura abin da ya kamata a ce kilomita biyu zan ci sai sai na ci na tsaya sai na wuce na yi kilomita uku kana ka yafe min abin da na bayyana da abin da kai ne ka san shi ni ban san shi ba wani laifin ma sai mutum ya yi shi bai san yayi ba amma shi Allah maɗaukakin sarki ya san shi Allah ka yafe mun wato duk wani abin da na yi na ƙoƙari don na kai wani abu amma na gaza ban kai ba Allah ka yafe mun wani abu da na dosa da niyya ta alheri amma kuma ya zama aikin bai zama ya zama na alheri ba Allah ka yafe mun kuskure da rai na da sani na da kuma da ganganci duka kuma wannan da gangancin da bi da gangancin duk ina da su ya ubangiji wato duk ina yi wani kuskuren na yi ban sani ba wani na yi da sani na ya ubangiji ka yafe mun duk zunuban da na gabatar wanda na riga na yi su Allah ka yafe mun zunuban da ban yi su ba ma nan gaba zan yi su Allah ka yafe min zunuban da nayi a fili a da nayi su a boye Allah ka yafe min zunuban su da nayi a fili da na zunubai na da nayi a fili Allah ka yafe min zunuban da ba ni ban ma san su ba kai ka san su Allah kai ne wanda idan ka ga ka so sai ka wato bawa mutum dama ya aiki na alheri shine antal muqaddim idan ka so sai ka bar mutum ya aiki da zai shiga aljanna Allah ka samu kuma Allah idan ka so sai ka jinkirtar da mutum sai ka ba za ka bashi dama ya aikin alheri sai ta wasu abubuwa sai kawai bata rayuwa wani abu ya shagaltar da mutum ya yi ta hayaniya har ya mutu bai aikata wani abu wanda zai zama masa sardiya tsira ba Allah ya kiyaye kuma Allah kai mai iko ne akan komai duk waɗannan abin da na roƙi kan ka ga dama yi mun zakai to kun san wannan kalma mai iko akan komai wajen addu'a kalmar da na kira na ganin dama to an hana musulmi kuma zai addu'a ya ce Allah ka yafe mun nan kan ka ga dama a'a wannan hadisin manzo Allah ya hana wato kai kawai Allah mai iko ne wato abun ba wani abu ne duk wani abin da kake gani shi yana da girma a wajen ka yake da girma duk wani abin da kake gani shi yana da girma a waje na yake da girma amma a wajen Allah bai kai komai ba eh akwai abubuwa da Allah ba abin da ba zai iya ba amma akwai abubuwan da ba zai yi ba shi yace ba zai yi ba kuma ba zai yi ba ya dauki alƙawari ba zai yi ba sai musulmi ya kiyayi kaiwa kan waɗannan abubuwa Allah ya tsare mu وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم ما عملت ومن شر ما لم أعمل رواه مسلم an samu hadisi daga nana Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yana faɗin wannan addu'a da shi ya ubangiji ina neman ka da ka tsare ni daga sharrin abin da na aikata da kuma sharrin abin ma da ban aikata ba to duk wani abin da zai yi idan akwai sharri a cikin sa Allah ka tsare ni daga sharrin sa idan ka kalli wani addu'a kaga shi ke nan kayi addu'a na rayuwa in Allah ya amsa ma shi ke nan duk abin da za ka yi da shari'a ciki sai Allah ya tsare ka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول آتيتك وفجأة نقمتك وجميع سخدك رواه مسلم أسامو حديث لك ابن عمر يدعى الله قال تبتع غريسو yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin addu'o'in da yake yi yana wannan addu'a yana ya ubangiji ina nema ka tsare ni daga gushewar ni'imarka Allah ka tsare mu daga gushewar ni'imarka dukkan mu Allah ya mana ni'imomi Allah ba mu san iyakar su ba wani abu ma baka san ni'ima bane sai ran da babu na yanzu duk kana gani shi galala galala kaman ba komai ba amma ni'ima ce to ni'imar da Allah ya yi mana suna tsewa ba kuɗi ba ne ni'ima shi kaɗai ka san sai muka wayi gari kawai sai mutum tunanin da duk ya kulle kawai yana ganin ni'ima kuɗi idan bai da kuɗi kamar zai ashar ba kyau Allah ya ma ni'imomi Allah kaɗai ya san iyakansu na san kun ji tarihin wani bawan Allah da tijo sai shekara saba'in wanda ya samu ciwo na kasa yin fitsari ya je asibiti aka mara tsani abin nan fankan nan kaɗan ɗan kaɗan ta jina zuwa wajen ya je asibiti aka je aka auna shi za a yi masa aiki fitsari ya ƙi fita aka ba shi bil na dubu saba'in akan yadda za a yi a yayi kokari ya yi fitsari da aka ba shi gudun ya karba ya karanta kawai sai ya fashe da kuka wasu sun ɗauka kamar bai da kuɗi ne na asibiti har suna ƙoƙarin a ce ya ce musu yara ba kuɗi ba ne ina da kuɗi ya ce na cima shekara na saba'in yanzu a duniya ina fitsari kullum firi shekara saba'in yau gashi zai yi tsari na dubu saba'in da dubu saba'in mana don dai murgimar kenan a sami yana zai yi fitsari shi ne maganin da ra'ama ya ce yau gashi fitsari zai yi ana neman sai ya biya dubu saba'in kuma kaga inda da haraji Allah ya dora mana cewa to fitsari ba sai ya fito sai mun biya da kuɗi da duka haka za ka je kai da tara kuɗi za ka biya kuɗin mutsari dole kuma ka biya in ka ki biya ya ki fitowa kaga da haka abubuwa da yawa wato za ka ga Allah ya yi mana ni'ima ya yi mana baiwa masu yawa Allah mun gode eh Allah mun gode to irin waɗannan ni'imomi da wanda mutum ya sani da wanda bai sani ba maza Allah yake cewa Allah ina roƙon ka ka tsare ni daga gushewan ni'imar da kai min sa'annan da canzawar lafiya da ka bani Allah ya ba mu lafiya duk yadda ka gani ka ji ba ka dan zazzaɓi ciwon kai wane ne wane ne duka wannan rahamar Allah ce Allah madaukakin sarki yana taba mutum dan me dan akan kare masa zunuban shi kar a ban mutum sakaka rahama ce amma in mutum ya ji ba haka ba ya je asibiti ya je ICU na ya gama da sa lafiya wani in ka je wani wajen ko dan zazzabi da ciwon kai sai ka manta kana shiga asibiti sai ka ji ka garo kake saboda za ka ga wanda shi bai ma san inda yake ba a duniya gaba ɗaya kenan lafiya a bar nema ce Allah ka ba mu ita kuma dole musulmi ya kiyaye yanzu muna cikin garari na abin da ya shafi lafiyarmu saboda abinci ma da muke ci abubuwan ba su da kyau an ɓata abinci an ɓata an ɓata abinci da yawa da yawa abincin mu an ɓata shi an ɓata shi da yadda ake yi za ka gan shi gonin sha'awa amma chemical ku duba ayaba da ake siya a titi wani sai ka tsaya ka a hankali saboda ana nika ta da wani chemical wannan likitoci suka ce idan yana shiga cikinta in ka ci sai ya shiga jikinka ya sababa maka ciwo kuma suna nikawa wasu suna nikawa da da carbon ne ko mene eh to didde ga suna duk in ka duba to daga ma shuka ainihin abincin da Allah maɗaukacin sarki ya yi mana ya yi mana ne idan mun ci sai mu ƙara lafiya duk abincin da Allah maɗaukacin sarki ya yi yadda yake to in ka ci lafiya za ka ƙara ka duba furut wani iyawa da gwaninta ta Allah kala da nau'i da yanayi na dukkan furut suna da alaƙa da wani duk halittar jikin ɗan adam akwai za ka ga furut mai alamar zuciya shalaye shi in yaji sai ji gyara zuciya akwai min alaman hanji in yaji sai ji gyara hanji akwai haka haka Allah ya yi mana su amma sai zama an sa musu taki ana ta abu na gaggawa ku duba kaza kaza agirik har an samu wata ƙasa wai a kwana hudu kwana hudu ne ko kwana shida sai a yi ma kaza ta yi katuwa yanke shi su yi katuwa a ɗura ma kemikal eh don kemikal za ka shi ne ku duba nono na saniya yanzu in kana neman neman saniya aiki ya same ka ko ne ya san da ake cewa ni har nema nake na nuna saniya nuna saniya magani ne magani ne nuna saniya maganin malaria ne ka ga kowa in ka samu nonon nan mai man shanu a haɗe yana maganin malaria shi yasa iyayen mu da tun zaka ga da sun sha shi kenan sai mutum ya dawo sai zai inda zaka samu nonon saniya aiki ya same ka duk bulanin da zaka ga suna bullowa zaka ga fulani kullum da safe an lulu nono in ka je ƙauyen ba saniya ko ɗaya ko ɗaya babu sai ka rasa ta ina aka samu nono kuma an gama ciniki za a je kasuwa a so kuka a so nido a so cowbell na da siga ko to duk a zo a ka ganki gwanin sha'awa amma wani abu kawai ake dura to wannan ma ba kan nono ba kusan duk abincinmu ko yanzu ko gobe in ka je ka samu masu noma na na taki ina nafa na gargajiya suka shuka wani abu da da kuma ya zama ba irin sabon iri ba abin gargajiya ya fito irin lokal za ka ji daɗin abin daban ku kalli yalo kullum na ba da misali da yalo wanda ya san yalo yanzu ya su yalo ya ji kamar yana cin roba ba roba mene abin katifa nan kawai dai ka na soso kamar soso da yalo yana da wani su sanadari ka kalli masara da idan aka tsinko masara guda goma a gona aka zo wani gida ana dafawa a ango ku duk ango sai kun sani na ƙanshi na masara yanzu ko buhu goma aka dafa a gidan kuma kuma wanda zai sani sai dai a dora mata wasu abubuwa da su ko wannan ma wata damuwa ne ko ba kuma mana fa jarabawa ce jarabawa ce ka san sabon Allah yana sa abubuwa su rikicewa al'umma ruwa da ka gan shi nan sabon Allah yana sa ya daina daɗi ruwa sai daina daɗi su kansu dabbobi ba su san alallata ba Allah Allah tsare ku sanan Allah ina roƙonka ka tsare ni daga wato kamunka ka kama ni kamu na gaggawa wata musifa ta afka mu wanda babu zato babu tsammani shine fujaatul nikima sannan Allah ina neman ka tsare min daga dukkan fushinka duk wani abu wanda yake zai sa kai fushi da wani to Allah ka tsare kun ga wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ai kun san mu yake koyawa dawo da dishi duk abin da yake roƙo da man shi Allah ya tsare shi duka ba abin da zai same shi kaga ni da kai mu ne muke kan siradi Allah ya tsare mu Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi wa an Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه مسلم من an samu hadisi daga zaidu dan arkam ya dala su kara tabbata a gare shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wannan addu'a yana cewa ya ubangiji ina roƙonka ka tsare ni daga gazawa gazawa mutum ya zama kakashe kan abubuwa na alheri duk ana abubuwa da ya kamata ya yi na alheri ya kasa yi Allah ka tsare mu sannan Allah ka tsare da kasala mutum ya zama kasala abubuwan da suka shafe shi ma wanda ya kamata ya yi ya zama kasalalle baya iya yi idan ya zama kasalalle za ka tarar da har abin da ya shafi ibadan Allah maɗaukacin sarki zai zama cikin kasala gaba ɗaya harkarsa babu daidaituwa a ciki sanan Allah ka tsere ni daga rowa ayasa rowa ko me rowa ne na kun ji wani ta'arifin rowa hana wani mutum wani abin da zai amfana da shi alhalin ina da iko shi kuma alhalin yana da bukata na yawa alhali yana da bukata kuma alhali ya cancanta duk ta'arihi ne to wannan musifa ce Allah ya tsare mu ana son musulmi ya zama mai alheri mai alheri a wajen kowa in an ce da ina za ka soma littafi za ka soma daga wajen matarka daga gida ka fito idan da iyaye to ka soma daga kan iyaye kafin matarka misali inda iyaye suna nan to zaman uwa uba na sai kuma ka gangaro ka gangaro har kan makwabta har kan abokai har kan sauran bayan Allah mutum ya zama yana da alheri kare ya zama marwaci saboda ita shi alheri ƙara dukiya yake baya sa dukiya ta ƙare sai ya ƙara mata yawa kamar yadda rashin sa bai sa ta zauna akwai wanda zaka sa Allah ya bashi dama ya taimaki mutane bai yi ba kuma ga daman babu ruwa ce ta ja wannan an gane ya samu dama da shi misali kai ne baka da kuɗi sai wata raka ce gashi an baka miliyan ɗari naka ne misali nake yi kaga in baka da rowa ya kamata a ce mahaifiyarka ta san lalle ka samu miliyan ɗari ko na mahaifinka ya san lalle kai ɗana ya samu miliyan ɗari ƙannan iyayenka misali har har ma wataƙila har ma abokanka misali to wanda yi wannan ko da kudin sun kare zai ringa jin daɗi an gane magana zai ringa jin daɗi ko da babu su sa'annan zai ta shan addu'a sa'annan yanzu ba za a masa wannan kallon ba dan an san da yana da shi da yayi na to idan mutum ya samu wannan sai ya kire ne ya hana kowa na gani yana da shi hana to yanzu kuma kudin babu shi kuma ya za da shi ka gani to haka abu yake faruwa da mutane abin da ya kamata su yi shi ƙi kuma a zo a zo saboda abin na Allah ne na Allah ne in ka yi daman in ji alheri ne shi baya danko ne baya faduwa ƙasa banza in ji bahaushe haka nan a wajen Allah ma in kai da abin da kai na alheri Allah zai saka ma zai saka ma to kaga idan mutum bai da ruwa sai yi ta yi yi ta yi sai ka ga shi ma ko da babu ma yana cikin jin daɗi amma wannan sai ta damuwa ta damuwa ya ci zargin kansa kuma kowa ɗin da babu daɗi kuma wajen Allah ma babu komai to shine wannan musiba ta ruwa Allah ya tsare mu walharam Allah na roƙonka daga tsufa tsufa wanda yake sa mutum ya zamo wato bai iya amfanin kansa tsufa wanda mutum ya zama ba iya amfaniwa kuma sai an yi masa duk yadda mutum ya kai da duniya ba zai so ya kai wannan lokaci sai an daga an ta na fitsari sai an ma tsarki na kaga ai mutum ba zai fata ya kai wannan matsayi ba eh wannan tsufan maza Allah ya nemi tsarin Allah da shi wa azabil qabr Allah na na ina roƙon ka tsare ni daga azabar kabari ya ubangiji ka ba wa kai raina tsoron tsoron tsoron Allah wato tsoron Allahnta ta raina Allah ka bata raina ta zama tana da takawa tana jin tsoron Allah Allah ka ba mu tsoron ka sa'annan Allah ka tsarkake raina domin kai ne mafi alherin wato mai tsarkake ta saboda me saboda kai ne mataimakinta sa'annan kai ne mamallakinta shine anta waliyuha mamulaha ya ubangiji ina nema ka tsare ni daga ilimi wanda bai da amfani Allah ka tsare mu da shi ilimi wanda bai da amfani Allah ka tsare mu da shi sannan Allah ka tsare ni daga wa min qalbin la yakhsha Allah ka tsare ni daga zuciya wanda ba ta ba ta da khushu'i ba ta jin wato ba ta da me ake kiran khushu'i ne na a'a bayan kalmar nutsuwa yawa yawa ba ta da kankan da kai eh ba ta tawadu tawadu ba ta da tawadu rai ya zama mara tawadu sa'annan wa min nafsin na tashba Allah ka tsare daga rai wanda ba ta goshi ba wai koshi na cin abinci ba yana ciki amma koshi gaba ɗaya na rayuwa akwai idan mutum ba ya koshi to zaka tarar da shi bai da wadatar zuci zaka ga mutum yana ta kwarauniyar rayuwa yana ta kwarauniya kuma duk abin da aka bashi ba zai ishe shi ba inda za a tattara masa duniya a bashi sin zai ba zai isa amma idan mutum Allah ya tare shi da wannan sai ka ga dan abin da Allah ya bashi ya kwana cikin murna ya ci ya ja ya yi godiyan Allah ya yi bacci lafiya ya tashi har ma a haka ya taimaki mutane ba komai kuma to wannan shine wato arziki idan ba haka ba sai Allah ya hada mutum da aiki akwai wanda Allah ya hada su da aiki dukiyarsu wahala take ba su Allah ya wahala baya tsaye baya zaune ba bacci ba cin abinci ta neman kuɗi ta lissafi kwana kwana bibi bacci ba ta lissafi in ka tambaya kuma mai za a yi ba abin da za a yi sau da duniya ɗan iyaka ce da ita ɗan kaɗan ɗan adam kuma bukatun shi kawai sauran duk kake ne ainihin bukatar dan adam a duniya ba ta da yawa ta gaskiya ba ta gaskiya kaga dala ya samu wajen da zai kwanta ya samu iyali ta gari ya samu makoci na kirki ya samu abun hawa mai kyau to me rage ba na to da na gari to me rage kaga sai godiyan Allah eh sai godiyan Allah amma daman da zaran mutum Allah ya jarrabe shi da cewa sai yayi kuɗi to aiki ya samu sai ya tara kuɗi ya tara ya tara saboda in dai mutum tara kuɗi yayi ai bai san nawa zai tara ba mu matsalar kenan bai san nawa bane in ya samu dubu goma yana mafarkin ashirin ya samu ashirin yana mafarkin ɗari ya samu ɗari ɗari biyu ya samu ɗari miliyan ɗaya in ya samu miliyan ɗaya miliyan biyu in ya samu biyu biliyan in ya san mota ɗaya yana son su zama uku in ya sai jirgi ma yana son ya ƙaru haka ɗan adam yake zai yi ta tafiya babu burki shi ya sa maza Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa wato ba abin da zai cika cikin dan adam sai dai kasa nan sa shi a kabari shi saboda yana da yawan buri yanzu da za a baka jirgin sama yadda kake baka da kuma a ce ga wani jirgin sama an baka zai ringa ma safara daga abuja zuwa lagos yana kai ma mutane yana karɓar kuɗi yanzu yanzu da ya kai ya dawo ya kai ya kawo sati mai zuwa ko wata mai zuwa an ka zauna za ka so mu tunani ka ina ma a ce su biyu ne ɗaya kuma yana zuwa fatakwas na na haka za ka yi idan da za a ce to ga wani ya ringa zuwa in ka zauna sai ka ringa ka ga yola ma fa akwai fasinja haka dan adam yake da dan za a yi ma wata dan ka zauna sai ka ga da a ce akwai wani jirgi da zai ringa zuwa kamar irin su Ghana African country ya je Ghana ya je Subol ina da za a ma sai ka ce ina ma ya kamata ka ringa zuwa Saudi Arabia haka nan dan adam zaka yi ta yi har ka mutu shi yasa ake son ka yi birki ka sa birki in ka sa birki ka roƙi Allah ya baka wadatar zuci so zan ka dan ma sai ka ga lafiya lau an yi ta tafiya an ba haka ba ba inda za a tsaya haka Allah madaukakin sarki ya halice mu kai buri to yanke shi ake yi kuma ana yanke shi da addu'a da kuma mutum Allah ya sa ya karanci duniya karanta na gaskiya ya gane duniyar nan fa walau ishta alfan summa alfain ba'ada wala budda min yawmin tasir ila al-qabr in ma shekara dubu aka baka aka tsaya ma dubu bayan tare dubu uku wata rana ko za a dauke ka a makara kamar inda ake ta daukan mutane kullun daukan mutane ake yi mutanen da ba wai sun shirya ba ne ba wai sun shirya ba ka ji program din wasu da suka mutu in an wasu na ga ma me yayi ni yayi me yayi ni yayi sai ka ga abun nan ka ga abun da ya shimfiɗa ya gama amma kwana ya ƙare bayan bayan da za a yi don mutum yana takaita tunanin sai abin ya zo da sauki sanan wa min da'awatin la yustajabu laha Allah ka tsare ni daga addu'ar da ba a amsawa mutum ya addu'a Allah ba zai amsa ba Allah ka tsare mu akwai sharuɗa na amsa addu'a wanda za ka ji malamai suna ta ambata ba wai ana nufin wai sai mutum ya cika Allah zai amsa ma addu'a ba ne wannan sharuɗa suna ana nufin mai garanti ne amma addu'a duk lokacin da ka ji zuciyarka ta yi laushi kawai ka roƙi Allah sai amsa mu zaka ji wani lokaci kawai ka ji ka kamar mutumin lahira lahira ai an gane na zuciyarka ta rabu da duniya tana ta koma to lokacin kai addu'a fa qaminun an yustajabu lahu Allah sai ya amsa maka idan lokacin da ka samu abin nan Allah yana amsa mutane da ba sai sun zama wasu tsayayyu ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana Allah ya bawa karu aljanna saboda ta shayar da kare kaga tausayi ne ya kama ta tausayi Allah ya mata gafara haka Allah yake yi yana da gafara amma da ta sharuɗa zaka ji an ce ma sharuɗin karban addu'a da ana nufin abin da garanti amma sauran duk lokacin da kai addu'a ka kankantar da kai ka nuna Allah ba ka isa ba to sai Allah ya amsa ma eh ana Allah yana san kuma a masa kirari amma ba ka san irin kirarin da zaka wa Allah na ba irin kirarin sarkin garin ku ba yawa Allah madaukakin sarki mutum ya san matsayinsa yi masa kirari wanda ya dace da shi to sai ka ga Allah madaukakin sarki ya amsawa dan adam Allah ka amsa mana kamar kina sanar da ke na? ok wani bin abbas radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yaqulu اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت زاد بعد الرواة ولا حول ولا قوة إلا بالله an samu hadisi daga ibn Abbas ya dala tsara tabbata a gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'in da yake yana wannan addu'a yana cewa ya ubangiji gare ka na mika wuya kuma ya ubangiji da kai na imani ya ubangiji kuma gare ka na dogara ya ubangiji gare ka na mai da al'amari na ya ubangiji wato duk wani abin da zai yi na na na na tsaye da wata hujja na dalili to saboda kai zan yi sannan Allah hukunci da littafinka nake yi shine wai laika hakamku ya ubangiji saboda waɗannan abubuwa fa gafir ni ma kaddamtu Allah ka yafe min zunuban da na gabatar wa ma akhartu da zunuban da na jinkirtar wa ma asrartu da zunuban da na boye su na yi su a boye wa ma a'lantu da zunuban da na yi su a bayyane antal muqaddim Allah kai ne kake wato barin mutum ya aikata alheri ka gabatar da shi ya zama ya gabata ya samu shiga aljanna sannan wa antal mu'akhiru Allah kai ne mai kame mutum ka jinkirtar da shi Allah ya tsare mu ya zama bai samu shigewa ba bai samu haya siradi ba la ilaha illa anta babu wani abu bautawa da gaskiya sai kai shine ce wasu masu ruwaya sun kara kuma wala haula wala quwwata illa billah babu tsini babu dabara sai ga Allah babu wani abu da Adam bai sai komai ba sai abinda Allah madaukakin sarki yayi shine fasarar la haula eh babu hikima dabara wala quwwata babu karfi wato kenan babu tsini babu dabara sai abinda Allah madaukaki sarki yayi shine mai yin komai kirarin da ake wa ubangiji ya ake to da farko dai ka yi kokari ka san sunayen Allah akwai sunayen Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wasu suna ambatan Allah da shi manzo Allah kanshi ya ce wa sahabbai wannan ya roki Allah da sunan da duk wanda ya roki Allah Allah zai amsa masa misali akwai hadisi da wani ba Allah yake cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka anta Allah al-ahad as-samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad misali suna nan da yawa kaga waɗannan sunaye ne na Allah Allah yana san a kore masa dan bai da shi ƙarya ne aka yi ce Allah yana da da Allah bai da ɗa Allah baya son a yi wannan magana masu yi kuma Allah na fushi da shi ba ma Allah ba har halittun Allah mu ne kawai ake faɗa muna dariya amma Allah ce mana ya yi takadu samawatu ya tafaddar na minhu watan shakul ardu wata khirul jibalu hadda hadda aulin rahmani walada idan masu cewa Allah yana da ɗa suka ce Allah yana da ɗa Allah ya ce takadu samawa su yadda gabarar sama suna rawa suna neman izinin Allah a bar sama ta haɗo ta kashe mu gaba ɗaya kasa tana neman izini Allah ya bata izini ta tsage duk ta haɗiye mu duniya ya zan babu mu Allah ya ce me yasa suke yin haka dan an da aure rahamani walada saboda an sun ce Allah yana da ɗa وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ومغانا بتداتي با يداتي با شيء الله من رحمة هنا لله شاء الله يدقم يتي إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا duk wanda yake sammai da kowa mala'iku aljanu da kowa da mutane da kowa sai ya zo don tashi alkiyama yana bawan Allah kowa bawa to kaga wannan kirari na nuna tsarkakan ubangiji suna nan da yawa daga sai a duduba littattafai a koya wallahu ala to maganan abin da ya faru a kano ko da zariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gaskiya ya ce aljaru qabla dar ya ce makoci tukunna kafin gida ka so mu neman makoci kafin kai su nemi gida waɗannan musiku Allah ya tsare mu wato ko jiya da muke karatu a can masallaci nake cewa nake cewa gwamnati ta yi kuskure da jimawa da ta yi da take ta cewa a makarantu a wato take watsar da maganan addini an yi ta da wayo da wayo an cicire maganan addini a cikin koyarwa kuma ana koyarwa za ka tarar da akwai abubuwa da masu ilimin sun gane ne aka yi an mai da shi bai da daraja bai da kima alhalin kuwa yanzu yawan najeriya mafi yawan musulmai ne da kiristoci idan musulman najeriya duk suka zama mutanen kirki kiristocin najeriya duk suka zama kiristocin kirki kuna gaba a huta ba za a huta bible ɗin nan da kuke gani idan kirista da gaske na bin bible ba zai sata ba na ba zai kashe wani ba wallahi in har ya yadda zai bi shi ba zai kashe kowa ba akwai ten commandment a cikin bible su ne waɗannan da allah maɗaukacin sarki ya ba annabi musa su ne kar a kashe kai kar a kashe ta abin ta sai suna ga kawai duniya za a ci ikacewar zuciya shine take samun mutane idan zuciya ta ke kashe ba abin da ba za ta yi mutane ne kawai a cikin riguna amma zuciya ba kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magana yace wa inna fil jasadi mudgha idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu yace ala wa hiya al qalb yace akwai wata yar tsoka a jikin mutum idan ta yi kyau duk mutum ya yi kyau idan ta ɓaci duk mutum ya ɓaci ya ce ta ce zuciya to kaga gyaran zuciya shi ya kamata a yi a gwamnatance a karatance a makarantance a mai da shi yara su tashi zuciyarsu na da kyau amma yanzu mummunar zuciya ne da mutane saboda abubuwan da dabbobi ma za ka gaba za su iya yi suna tausayi amma za ka ga mutum ya je ya yi kuma in yayi ba inda an gama wannan social media da labaran duniya sai ka ji duk an gane duk ba inda za ka ji wani labarin sa amma inda ana bin dokar Allah Allah maɗaukacin sarki da ya magana masu zina da ya ce a zane a zane ya su wa zani fajin zu kulla wahidatin minhuma ya ta zalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنكم كما الله تعالى وليشهد عذابهما دائفة من المؤمنين أزو كلو wasu ɓangare na mummune su zo suna gani a yi musu wannan azabar ai ko batu da cewa zai zama jitarar zai zama mutum zai ringa tunawa yanzu wannan da ya kashe yarinyar nan ya kamata ya zo gaban mutane a kashe na ba abin da ya kamata a masa don wani kai ya sake da zama ta aka za a kashi kotu kuma za a kotu kuma waho bayan ya riga ya faɗa a na neman san me za a yi a kotu ba na ba ana zuwa kotu ana ko ana ko ka ama shari ba ne ko na dauka shi yasa ake zuwa kotu da a tabbatar da laifi so musifa ce babba kuma kai kare tunanin wai me yasa aka kawo ka yanzu a mun mun gode Allah da ya kawo mu yanzu na mun gode Allah da ya kawo mu a wannan zamanin ai mun yi sa'a ma da muka zama musulmi idan da Allah ya kawo ka wannan zamani yanzu kai wani babban fasto ne a kai ya kaga ai mutane ne inda yanzu inda kai ne bello turji ba ha ya ka iya haka babu mutum ne ai sai ka gode Allah Allah maɗaukacin sarki duk lokacin da ya kawo ka lokacin da ya dace da kai ke kawai mutum ya nemi ya yi ta addu'a Allah ya sa mu tsira Allah ya sa mu gama lafiya tunanin cewa ko da za ka zo baya ma duk wani tunani ne wani malami yana koyar da ɗalibai a cikin akwai wani ɗalibinsa kullum in an yi tarihin sahabbai sai ya dinga ciza yatsa irin wannan yana cewa kai inda ma shi ya zo zamanin annabi kawai da kullum yana gidan annabi sallah sallam malamin yana kallon shi bai ce komai yana ta yi wata ga malamin sai ya ji haushi da yayi wannan magana ya ce kai kama na shiru wa ya sani ma inda ka zo ko kai ne abu jihar na na na to wa sani ya ce kawai yanzu da ka san ka gode wa Allah ya ce wa ya sani ko da kai zo kai ne abu jahal ko abu lahab kai ta rigima da annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka kawai dan adam maganan lokacin daidai kenan Allah ya sa kawai mu gama lafiya Allah ya sa mu rayu musulmi mutu muna musulmi amma da man lokacin da cewa duniya ai kowa ya sani ta zo a duniya a rikici take ba ma najeriya ba duk duniya a rikici take kuma ƙara rikicewa za ta yi allah ka mana sauki eh wannan hadisai ne da ayoyi ba ba wani nake fara ba ba kuma addu'a nake ta rikice ba amma fassara ne manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam ta yi babu wani zamani da zai zo face zamanin ya zamanin da ya fi sharri akan zamanin da ya wuce babu wani zamani da zai zo face sai ya fi sharri akan zamanin da ya wuce hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma dama Allah ma cewa yi wa in min qaryatin illa nahanu muhlikuha qabla yawmil qiyamati qabla yawmil qiyamati aw mu'azzibuha ko azaban shadida kana zalika fil kitabi masura kada ce za mu kamun tashi alkiyama babu wata gari ma sai mun halakar da gari kamun yau ranar tashi alkiyama ko kuma mutu azaba azaba mai tsanani kuma Allah ya ce wannan faru mutacce yake a cikin littafi ta ya faru maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafin tashi alkiyama yaksuru al-haraj wal maraj kisan kai irin wannan har annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a waye gari la yadda da katulu shi ma katala wala maqtulu ne ma kuce wanda ya kisa an ka tambaye shi me yawa shi ma bai sani wanda aka kashe me kai bai sani ba sai dai addu'a Allah ya fitar da mu Allah ya samu gama lafiya eh to na karshe Amin. Nafsi zulman kasira. In ka sa sujada, in ka sa gojiya kasa, a yi lokacin da ya kowanne girma ce. Insha Allah. Sallu ala Nabi Kari. Akwai dan wa waya da su ne a cikin ok zai shigo akwai wanda yake gaya mu rasuwa to sai kowa yanka akwai wani ma mutum biyu yawa to Allah ya ji kansu Allah ya san su kuma duk wanda ya rasu Allah ba ɗaukake sarki ya mutu ya yi mutu gafara Allah madaukakin sarki ya san bukatun mu na alheri Allah ka biya mana Allah ya san abin da muke tsoro Allah ka tsare mu abubuwan nan da suke faruwa na musibu da tashin hankali Allah ka tsare mu Allah ka tsare dukkan musulmi Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zama lafiya Allah madaukakin sarki ka tsare mana imani mu karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونجهم من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كانوا محسنين فذكر لسانه وإن كانوا مسيئين فتجاوز سيئاته اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه اللهم أنت بهوائجنا عليم وعلى قدائها قدير فقد هوائجنا يا قاضي الحاجات وادفع عنا الشرور والمساوي يا مجير أثرات اللهم يسر لنا أمورنا ما راحت لقلوبنا وأبداننا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نبتال من تحتنا اللهم احفظنا واحفظ جميع ما أوليتنا من نعمك ولا خير حافظا هو أرحم الراحمين ولا خير حافظا هو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين اللهم اجعلنا في ايادك وجوارك من كل سوء ومن الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله